الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره أليس كذلك باب da ya zo na bayanin hukuncin da zai yadda za a zartar da hukunci in mutum ya salwantar maka da dabba ko abinci ko wani abinci imamu malik ya bambanta tsakanin mutum ya salwantar da dabba ko abinci ko wani abinci ya za a yi ya za a biya da me za a biya ƙala ya haya samitu malikan ya ƙulu ya ce na ji maliku yana fadar cewa al'amur inda na fi manista halaka shay'an min alhayawani bi ghairi izni sahibihi duk wanda ya halaka maka dabbanka ba da izininka ba ya batar maka ko ya salwantar maka da dabbanka ba da izininka ba ko ya haya maimakon mutum ɗaya hau suka ɗora mutum biyu ko uku dabban ta kasa a hanya tambayar je kenan ko anna alaihi qimatahu yawma istahalakahu wai ba za a ba za a dauko dabbar sa a biya ka ba wannan dabban sai a ce yau da aka halakar da ita kasuwa nawa ne farashin ta nawa ne kudin ta to sai a kawo sai a biya laisa alaihi an yukhadha bi mislihi min al hayawani ba za a karbi kaman abin kwatankwacin abin da ya halaka baɗin na dabbobi wala ya kunu lahu an yi utiya sahibahu fi masu halaka shay'an min alhaiwani walakin alaihi qimatuhu yau masu halakahu ma'ana yau ya halakar da dabban sai a ce wannan dabban yau kasuwa nawa ne kudinta to kudin zai biya sai imam malik ya ce alqimatu a adalu alƙimatu a adalu wai mai kenan biya bayar da kima din ya fi adalci alƙimatu adalu zalika fi ma bainahuma fil hayawani wani arudi in dabba ce ko kaya to in kuɗi ne kuma fa ko abinci ya za a yi قال يحيى وسمعت مالكا يقول في من استهلك شيئا من الطعام بغير اذن صاحبه in abinci ne kuma fa ya halaka maka shi salwantar maka da abinci fa inna ma ya ruddu ala sahibihi misla ta'amihi irin abincin da ya salwantar din ya bata din ya halakar din irin abincin zai biya bi makilatihi adadin shi min sinfihi irin shi وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة إمام المالك يتي أي أبنتي كمن زيناريا نيد أزرفا إن كب أتر مسد زيناريا زيناريا ذاك بيا إن كب أتر مسد أزرفا أزرفا ذاك بيا هكا إن كب أتر مسد أبنتي sai a duba abinci suna ne dai tara abubuwa menene masara ce shinkafa ce gero ne wake ne menene sai ka kawo irin wannan abincin adadin abin da kabatar kilo nawa ne buhu nawa ne inna ma ya ruddu min zahabi in ya salwantar da zinariya zinariya zai biya azahaba wa min alfiddati alfidda wa laysa alhayawanu bi manzilati zahabi fi zalika yace ai akwai bambanci tsakanin dabba da zinariya me yasa yace faraka baina zalika as-sunna sunna ce ta bambanta tsakanin wannan wace sunna ya aka yi wal'amalin ma'amuru bihi da aikin da ake yadda suka yadda ya tarar da ana yi kenan ƙara ya haya wasu bitu malakan ya kulu to sai ya ce na ji imamu malik yana fadar cewa izasto di an rajulu malan in aka ba mutum ajiyar kuɗi fabta a bihi li nafsihi wa rabi hafihi fa inna zalika ribhu lahu da Allah ga miliyan ɗaya ka ajiye min zuwa wata kaza zai yi bikin yata ko zan sai kaza ko zan ba na son na bar kudin a hannuna ya salwance shi ya karba ko dai ya je ya sa cin account shi lokaci kana zuwa ya dauki kudin kai baka ko kuwa a'a ya karbi kudin kana jira zai baka dan kasuwa ne sai saka kudin cikin kasuwanci ya sai abu ya sayar ya ci riba to ribar ta wace ce imam malik ya ce ribar tasa ce فإن ذلك الربح له فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه ita ya lokacin da ya karbi kudin ya lamunci kudin zai dawo maka da shi yadda yake yasa da ya ciniki ya samu riba ribar sa ce to wannan mazhabin Imam Malik kenan malamai sai suka ce me qala az-zarqani Imam az-zarqani yace هذا قول مالك وجماعة magana imam malik nan da yansu manyan malamai haka suka faɗa in ka ba mutum ajiyar kuɗi kuɗin dole ya baka abin da ka ajiye masa to maimako ya ajiye sai ya ɗauka ya sarrafa ya yi ciniki ya ci riba to sai imam malik da yansu manyan malamai suka ce ribarsa ce halar in ya zo sai ya baka kuɗinka wa abu hanifa wa akharuna imam abu hanifa da wasu malamai suka ce ya tasaddaqu bir ribhi wa la yatibu lahu sai baya halatta mishi cirima sai ya dauki riman ya bayar sadaka an fahimta eh ya aka yi wa qalat ta'ifatun wa yasu malamai suka ce arribhu ala kulli halin lirabbil mali suka ce riban na wanda ya bada kudin ajiya ne an fahimta ki wani mazhabi ne a adalu eh duk mazhabi mazhaban ku ne eh eh duk mazhabi uku ne imam malik ya ce nashi ne shi da ya tasarrufi in ka zo sai ya ɗauki kudin kai baka wani mazhabi ya ce a'a na mai kudin ne abu hanifa ya ce a'a ba na kowa ba ne sadaka za a yi da kudin kai da kai tasarrufin baya halatta maka shi ma mai kudin baya halatta mishi me yasa mai kudin baya halatta mishi a'a ya ba da ajiya an kara masa riba ba naira miliyan da ya kawo ba zai zai kar miliyan daya eh ah ba yarje babu yarjejeniya bai yi yarjejeniyan kasuwanci ba ajiya ya bayar ba haka bane ba me ban ji ba eh a wannan kuma wata matsala ce daban al-mu'taman wanda aka amince da shi aka bashi ajiya in ajiya ya tasalo ya salwata ya zai zai biya in amintacce ne ba in amintacce ne ba zai biya ba sai dai in an samu sakaci ji ai mun karanta matukan bai dauki abin ya danka hannun wani ba in an samu sakaci zai biya amma in ba sakaci in babu sakaci haka kawai matsalar ta fito shine wannan abin da ya salwanta din ko ya zama na abu ne da kowa zai ga gashi nan gobara ce ta ci ko ruwa ya zo ya ci ko menene da menene ba haka bane ba ko kuwa a'a shi ne zai bayani shi kadai ya san yadda aka yi dukiyar ta salwanci ta salwanta shi ne zai yi bayani to shi ne suka yi bayani ba zai biya ba a can tunda kowa ya gani wannan kuma ya zo shi a rantsar da shi to wannan alkalai suna da hanyoyi da suke bi saboda imam malik yana magana nan yana magana ne a shekara dubu da nawa saboda me saboda imam malik sai ce ai in mutum ya zo ya rantsuwa shikenan magana ta kare yanzu sai ma rantsuwa ko zai dawwama cikin wutan jahannama ne inda akwai kudi zai rantsuwa a kankariya ba haka bane ba to sai sai a samu wata hanya da za a bi a warware waɗannan matsalolin an fahimta saboda tambayan ana kawo ta so da yawa malam mutum ne zai baka ajiya sai kada yi kuɗin kai tasarrufi ka samu kuɗi ya za ka yi da riba to an ji ko dai ka ba da sadaka ko ka ba shi mai kudin ko kai ka ɗauka duk wanda ka ɗauka mazhabi ne na manyan malamai amma mazhabin maliku ya fi dacewa ma wanda aka ba shi ajiyan kudin to amma wanda ya ba da ajiyar kudin in an ba shi in an ba shi riba to me bambanci tsakanin shi da wanda ya je aje kudi banki aka hara mishi riba ya je ya bada ajiya aka kara mishi riba eh riba ce ko eh riba ce ya danganta mas'alar riba aito ai ba ma duban sunan da aka bayar hakikanin aikin ake duba akwai matsaloli da suke faruwa in ba zama aka yi aka tantance ba mutane suna kwaruwa a ciki mutane kullum za a bugu waya daga abuja wani ya zo daga abuja shekaran jiya wannan haka za su ta yi malanto gashi mu duka muna aiki ne gwamnati take sun gidan nan take gina gidan nan ta ba mu amma sai a ce za a kara interest za a kara menene da menene ko da to shi in ya in ya dawo cikin hayyacinsa baya so yawa sakaci da addinin shi sai ce interest tun da an kira sunan interest sunan shi riba to sai aka ce akwai service service charges ai in ka ba in za a yarjejeniyan bashi za a rubuta wannan zai rubuta za a je a kawo za a yi menene da menene da menene wannan kai kawo da aka yi da buge-bugen takarda da aka da rubuce-rubuce sai a ce wannan service charges ke to wannan za a ce ribati to sai a ce tun da na gwamnati ne su ne suke cewa interest su ne suke cewa in an kara interest to kai bincike za a yi wannan ya dace da riba ko kuwa dacewa da ya da service charges in service charges ne to babu laifi a ciki an fahimta saboda su ana shan wahala mala in babu karba ba ga kafin arna da suke ciki tare muke aiki nan da nan sai ga ya sai gida yanzu kuma mallakan gida ya zama laru mallakan gida yanzu larura ce ko haja ce ko jin daɗi ne eh a'a yaya aka ya zamo larura in baka da komai don baka da komai yanzu baka da kudi larura ce ka fi kowa kudi? ya aka ya zama larura mecece larura ma tukunna ad-daruratu tubihul mazurat mecece ad-darura saboda ka'ida ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilayhi to mecece larura haja kenan kace ana bukatar sa haja kenan har yanzu baka ba da tarifin ad-daruratu ba ma hiya ad-darura mecece darura eh ba makawa dole sai an bukace shi ko sai an yi shi in ba a yi ba fa me zai faru eh har yanzu ba mu fito da matsalar darura bayan da yake eh wannan maganganu da kuka yi duk baya ba da ƙarfin cewa ya kai larura eh yiwuwa eh ko a same shi ko a rasa rai eh hajiyat alhajiyat alhajatu tunazzalu manzilatu darura bukata kenan amma dan za a ci mutunci so nawa ana yi so nawa an fahimta aha babu alqada'i fi man irtadda an alislam babu alqada'i في من, من ارتد عن الإسلام كو باب ونباب القضاء في من ارتد عن الإسلام ميكي هكونشي إمتن يرد يبر مسلنشي وانا إمام مالك يفسر وانا يتي ارتد عن الإسلام أما نص حديث ميتي من بدل دينه فاقتلوه من baddala dinahu faqtuluhu to zamu ji bayanin yadda aka yi Imam Malik in ya kawo abu yana kare kanshi yana kawo hujjoji yana kawo dalilai da yake tabbatar da abin da yake faɗa kenan قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي من غير دينه فاضربوا عنقه من غير دينه duk wanda ya canza addininsa ku kashe shi man alfazil umum duk wanda ya canza addininsa to in ba yahuda ya canza addininsa ya koma ba nasari sha kashe shi in ba nasara ya canza addini sai kuma ba yahudi sai a kashe shi in ba yahudi ya canza addini sai kuma musulunci sai a kashe shi to saboda me aka faɗi haka ga hadi man baddala dinahu man gayyara dinahu dinahu eh dinahu huwa dinahu man baddala dinahu addininsa a kan wani addini yake a'a dinahu ya ce to eh قال يحيى سمعت مالكا يقول يتي ناجي امام مالك yana fadar cewa wa ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma nara ya ce ma'anan fadar manzon Allah a cikin abin da muke gani wallahu a'lam ai kun ga ce wallahu a'lam shi yasa Allah yake ta sa albarka cikin ilimin su har yanzu man ghayyara dinahu fadribu unuqahu annahu man kharaja min al-islam ila ghayrihi wanda ya fita addinin musulunci mislu zanadika wa ashbahihim kaman zindikai زنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا yace wa'annan in an same su ba a ce ba a jinkirta musu har sai su tuba sai a kashe su saboda me li'annahu la tu'rafu taubatuhum ai ba za a iya sanin tuban su ko gaskiyar su ba wa annahum kanu yusiruna al-kufra wa yu'linuna al-islam saboda ai su tuntuni oye kafirci suke suna bayyana musulunci to shi yasa yanzu sun ce sun tuba ya zamu mu tabbatar da haka fala ara an yusataba haula'i yace ba na ganin a nemi waɗannan su tuba wala yuqbalu minhum qawluhum in sun ce sun tuba sun dawo musuluncin ba za a karba ba wa amma man kharaja min al-islami ila ghairihi wa azhara zalika yace wanda ya da ya bar musulunci ya shiga wani addinin aka san da haka fa innahu yustatab za a jinkirta mishi wani suka ce yini ɗaya suka ce kwana uku fa in taba in ya in ya tuba ya dawo shikenan ya ya dawo musulmi wa illa qutila in yake tuba ya saura kan wancan addinin sai a kashe shi wa zalika yace abinda yasa haka law anna qauman kanu ala zalika ra'aitu an yi da'au ilal islami wa yi su tabuda za a samu mutane su bar musulunci ce sai a kira su a ce su tuba fa in tabu ku bi da zalika minhu bambanci tsakanin wannan da aka ce su tuba fa da wa'ancan wannan musulmi ne yake sai shaidan ya rudda irin jashi ya rudda amma wa'ancan dama zindikai ne kafirci suke ɓoyewa suna bayyana musulunci a batini kafirai ne a za'iri ne musulmai to shi yasa ya za a tabbatar da gaskiyarsu wa in lam yatubu qutilu in bas tuba ba sai a kashe su wa lam yuqna bizalika fi ma nura wallahu a'lam yace ba ana nufin wannan ba ana nufi a cikin abinda abinda muke gani wallahu alam man kharaja min al-yahudiyyati ila an-nasraniyya wala min an-nasraniyya ila al-yahudiyya wala man yughayyiru dinahu min ahli al-adyan kullaha illa al-islam faman kharaja min al-islam ila ghayrihi وأظهر ذلك فذلك الذي أني به والله أعلم ya kawo magana ya kwaci kansa ko? Ala wa haddasani an malikin an Abdurrahman ibn Muhammad ibn ابن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال يتي قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري وانا متن يزو وجن سيدنا عمر دق أبو موسى الأشعري سيتوروش فسأله عن الناس فأخبره yana zuwa shi sayyidina Umar ce yaya jama'a yaya mutane sai ce lafiya lafiya thumma qala lahu Umar hal kana fikum min mugharriba akwai sabuwar magana akwai wata sabuwar magana akwai wata bakuwar magana akwai wata matsala da ta faru mai wahala ba kuwa khabarin fa qala na'am sai ce eh akwai wata bakuwar magana akwai rikici rajulun kafara ba da islamihi mutum ne ya mutu ya kafirta bayan musuluncinsa kala shi sai na umar ce fama fa'altun bihi yaya kuka yi da shi kala ƙarrabnahu fadarabna unukahu ya ce kashe shi muka yi faƙala umaru shi sai na umar ya ce afala habastu muhu salatan me ya hana ku jinkirta mishi ku ɗaure shi kwana uku wa at'amtumuhu kulla yawmin raghifan kuna bashi abinci kulla yawmin raghifan kullun a bashi raghif daya gurasa daya wani suka ce sai a bashi gurasa daya don a takura mishi musulunta wani suka ce a a in an tsar daure shi za a bashi abinci sosai yadda ake ba kowa wastatabtumuhu ku nemi ya tuba la'allahu ya tubu wa yuraji'u amra Allah me yiwuwa ya tuba ana fahimta thumma qala umar sai sayyidina umar ya faɗi kalmomi guda uku don ya tabbatar da wannan abin da aka yi ai kuskure allahumma inni lam ahdur yace ya allah bana nan aka yi wa lam amur ba ni nace ai ba wa lam arda iz balagani da na samu labari ban yadda ba bara'a kenan ko allahumma inni lam ahdur ya Allah ka shaida ka shaida lokacin da suke yi bana nan wajen walam amur ba ni na ce su yi ba walam arda iz balagani da na samu labari kuma ban yadda ba ya, ya barranta kenan ko musayid na umar kenan fa shi yasa akwai bambanci tsakanin lokacin da mutum yake ba shi ke rike da mulki ba da kuma ya zama mulki sai na umar duk wata matsala ta tashi sai ce ya rasu da da ni a dirba unukahu manzu a bani izini na filla kansa da sai na umar ya zo ya zama khalifa kai nawa ya fille ya fi kowa ma kiyayen awa na abubuwa an fahimta والله المستعان وربي يعافي من يشاء ويبتلي باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا والله المستعان الله يكاريكم suka ce man wajada ma'amra'atihi rajulan man wajada ma'amra'atihi rajulan wai mai kiran da hausa wanda ya mai ba zancen zato ne ko yana zargi ba ne ko mai a'a ya ganne ya same shi ne to yaya zai ala haddathani yahya an malikin an suhaili ibn abi salih as-samman an abihi an abi huraira أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن عبادة شيئة من الله صلى الله عليه وسلم ara'aita in wajabtu ma'amra'ati rajulan a umhiluhu hatta ati bi arba'ati shuhada wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am ita ya manzon Allah yanzu naje da samu wani tare da matata sai na kyale su naje na nemo shaidu guda hudu sai manzon Allah ce eh haka dokar take shi sa aka ce wa rabbi yu'afi mai ya sha'u wa yabtali ko? ai wa yabtali mai ya sha'u Allah ya kiyaye wata wasu labaran aka ce wani ne yake tambayan abubuwan da ba faru ba da ya tambayi wannan magana yana zuwa gida shi ya samu kanshi da haka don wannan fa aka ce ba wai ina zargi wa yana zargin ta bane a'a waje da ma'amra'ati rajul sai ya je nemo shaidu in bai kawo shaidu ba ya ce sun yi zina sai a masa bulala in ya kashe su kuma in bai kawo shaidu ba sai a kashe su to yayi zai yi kenan eh to ga inda ya faru ai Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وانا متم الشام سنشي ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا yana zuwa gida sai ya samu wani yana saduwa da matarsa sai kashe su su duka da shi da matan duka فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه في مسألة ترك تيم معاوية ابن أبي سفيان لك كسن شام تو يا يا زائي يا ساموني أنا زنا دا ماتسا سي كشي شي كشي ماتسو بيدو كي كشي سو تو يا زائي كينا matarsa dai ta taba aure kashe ta ai ba magana a ciki to wannan shi fa ya taba aure ko bai taba aure ba amma karshen maganan na nuna cewa sai mun kai sai mun ji hukuncin da sayyidina ali yayi fakataba ila abi musa al-ash'ari muawiya saboda tsakanin shi da sayyidina ali ba dadi sai rubuta ma abu musa al-ash'ari ka tambayo mini sayyidina ali ga mas'alar da ta faru ya za a yi yas'alu lahu ali ibn abi talib an zalika fasa'ala abu musa al-ash'ari an zalika ali ibn abi talib shi abu musul ashari ya tambayi sayyidina ali yace ga mas'ala ta faru kaza kaza kaza kaza me ke hukunci fa qala lahu ali ibn abi talib shi sayyidina ali yun yace inna hadha ash-shay'a ma huwa bi ardi wannan mas'ala ba kasata ta auku ba yana iraq ba mas'ala ce iraqiya ba mas'ala ce shamiyya na yi magiya ka bani cikakken bayani ina wannan mas'alar ta faru عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى سيتي أبن دي فارشيني كتب إلي معاوية ابن أبي سفيان معاوية يربط من أن أسألك عن ذلك إتي نتنبيك باسا شيري با شيري سكان معاوية أبو علي فمعاوية شام سيدنا علي نعم أما دا مسألة تتاشت الديني يقوان دي فيشي a'a sai ce a tambaya saboda gaskiya ake nema alhamdulillah eh dole a aji siyasa gaskiya ake nema da in baka yi hukunci da gaskiya ba alqudatu salasu ba haka bane ba masu yin alkalanci guda uku ne in kai da gaskiya da ilimi zaka tsira in kai da jahilci in kai da son zuciya halaka kenan qadiyan fi nari wa qadin fil janna alaysa kadhalik sai ce muawiya ne rubuto min yace in tambaye ka fa qala aliyun shi sayyidina aliyun yace ana abul hasan ni ne uban hasan duk yadda aka yin tarkice sai an nemi inda nake shi ne ake ce mishi halalul mushkilat suka ce la abqani Allahu bi ardin lasta biha ya abul hasan sai ce ana abul hasan wa amma bi ni'mati rabbika wa haddis in lam yati bi arba'ati shuhada falyu'ta bi rummatihi in bai kawo shaidu guda hudu ba a ɗauke shi a rumma igiya kenan da in ana ɗaura mutum ne da igiya in za a kai shi ko za a jefa a kama a kai shi wani sai ce fa li'uta bi rummatihi sai a ɗauke shi ko a ɗaure ko ya a je a ba masu hakkin jinin su yi hukunci a kan shi su yi kisa shi a kan shi don bai kawo arba'at shada abu zara fi riwayatin زاد في رواية سليمان بن بلال قال أي سعد كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك yace mutum ya samu matarsa da wannan miji yana sai ya ce eh sai ka samu shaidu ya ce kalla wallahi zan gaggautan cire takobi yanzu gama mishi da aiki qala sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u ila ma yaqulu sayyidukum ku ji abinda shugaban ku Sa'ad ibn Mu'az ke ne yake faɗa innahu laghayur yace ai Sa'ad na da kishi wa ana aghyaru minhu ni na fi shi kishi wallahu aghyaru minni Allah ya fi ni kishi wa akhraj Ahmad an ibn Abbas lamma nazalat والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ذاك سوف قدرنا آية قال سعد بن معاذ شيء سعد بن معاذ يتي وهو سيد الأنصار شين يشوغبان الأنصار منذ الله يتي اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ سيد الأرش يجرجزة سبب سعد بن معاذ يا رسول وهذه wannan baya nuna cewa ya fi kowa sai na bakar da ya mutu al'arshi ya girgiza sai na umar sai na usman sai na aliyu a duk sun fi sa'adu bin mu'az su sha aka ce almaziyatu la taqtadil afdaliyya don Allah ya baka wata miza baya nuna cewa ka fi kowa zainab fadar Allah aka daura aurenta nana fatima ina aka daura aurenta nana aisha ina aka daura aurenta amma ai sun fita maziya shine almaziyatu la taqtadi al-afdaliya dan sa'ad ibn mu'az al-arsh ya girgiza baya nuna cewa ya kama kafa sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali an fahimta sai yace a haka za unzilat ya rasulullah yace ya manzo Allah haka aka saukar da aya in bai kawo shedu guda hudu ba ya za a yi faqala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce ya ma'ashar al'ansar ya ku taron lansarawa ala tasma'una ma ya kulu sayyidukum ba ku ji abinda shugaban ku ya fada ba kalu ya rasulallahi she suka ce ya manzon Allah la talumhu karka zarge shi mu mun san shi fa innahu rajulun ghayur yace mutum ne mai yawan kishi wallahi ma tazawwaja imra'atan qattu fajtara rajulun minna wa tazawwajaha ya ce bai taba auren mace ya sake ta wani ya yi karfin hali ya aure ta ba a madina baki daya min shiddati ghiratihi saboda tsananin kishin shi qala sa'ad sa'ad ya ce wallahi ya rasulullah sai ce na rantsa da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni la a'lamu annaha haqqun ni na san wannan ayar da ta sauka bin da fada gaskiya ce wa annaha min Allah kuma na tabbatar daga Allah ne walakin abin da yake shi ne ta'ajjabtu anni lawajattu laka'an qad tafakhadha rajulun lam yakul li an uhayidu yace abin da ne mamaki shine lawajattu laka'an allaka'u lalatacce kenan utawifu ma utawifu thumma awi ila baitin qa'idatuhu laka'i laka'i lalatacce ce ina je na da na je duk abin da zai dawo ina dawowa gida ga matan ta fitinan na mara mutunci ga baki ga menene da menene ga surutu shi ne sa ibn mu'az ya ce na zo na tarar da wani lalatacce ya hada cinya da cinya matata kuma sai na kyale su haka na je na nemo shaidu guda hudu ai kafin in zo ya gaba biya bukatarsa ne kuma ya saura fa wallahi la ati bihim hatta yaqdi hajatahu wa fi hadith al-bab to abin da shi aka ce hadisin da aka kawo ya hana daukar doka a hannu sai ba za a sayar da hukunci ba ko ba za a yi kisashi ba sai hannun sai hannun mana alkali ko shugaba ko imamul muslimina to wannan matsala kenan da ta faru aka ce sa'ad ibn mu'az yana da kishi manzo Allah ya ce na fi shi kishi kuma Allah ya fi ni kishi wannan kishi da kake gani shine darajar rayuwar al'umma baki daya in babu wannan rayuwa ta zama kowa ya zama dabba kenan to amma yaya aka yi an bar mutane da wannan kishin to sai aka zo aka bullo wa mutane duk namiji inda yake babu abin da yake mishi fitina kamar mace fa a ce mace sunan mace kadai fitina ce ga namiji rigan mace komai na mace fitina ce ga namiji an fahimta to sai aka zo ana son a lalata wannan rayuwar sai aka bullo ta hanya batura shi ba ruwansu ba ruwan shi ba ruwansa eh, ya kama hannun matarka su gaisa eh, ya baka matar shi ku gaisa ka kama matar shi kuna rawa shi ma ya kama matarka suna rawa su wannan ba wani abu bane a wajen su saboda me saboda su sun zama kamar dabbobi ne ba su da wani wazi zamir wani abin da zai hana su wannan saboda ba su da kishi wannan kishi shine mutuncin da yasa al'umma suke zaune lafiya shine mutuncin da yasa ake girmama juna shine mutuncin da yasa mace ke da daraja in babu kishi shikenan mace ba za ta taba samun daraja ba to yaya za a yi a raba ka da kishi a hankali za rana ɗaya za zo a ce a cire kishi a zuciyarka a'a a hankali za a zo daga wasan kwaikwayo daga kade-kade daga raye-raye daga hotuna daga menene da menene har ya zo ya shiga cikin tsakiyar kwariyar kano inda ake addini yake da ƙarfi al'ada ke da ƙarfi yanzu sai ga shi kenan ga yara an ɗaura aure yarwa ne ne yarwa ne ce ɗanwa ne sun ɗaura aure ana kallo ga shi sun rungumi juna a gaban mutane an ɗau hoto wannan babban kuskure ne fa ya saba addini ya saba al'ada matarsa ce in suna ɗaki ba rungumanta ba me yake yi ya isa amma in ya fito waje ya rungume ta fa ya saba ya yi rashin kunya ba haka ba ne ba yanzu wannan ya zamo ba wanda ke jin damuwan wannan inda ana da darar ana da karfi ana da kudi ana da menene shi ake yi saboda a raba mutane da kunya saboda a raba mutane da kunya ɗan adam ya yadda ka share ka masa a cikin duk abin da yake mallaka yana da mota mai kyau so yake ya ɗauke kama ya baka lift kana ka ga motar da ke cike ce bara na bude ma ac ma yana jin daɗi ka share ka masa in ya gina gida mai kyau zai gayyace ko ya abinci ma a share ka masa gidansa in yayi kaza kaza mai kyau zai da a sha amma namiji ba zai taba yadda a share ka masa a cikin matarsa ba akan matarsa an fahimta ba zai taba yadda a sharaka masa akan matarsa saboda me saboda wannan ka'ida da aka tafi duk abinda za ka kalla shari'a ba ta hana yana da mota mai kyau ka kalla shu'urun fawajdaniyun fannuzu'un ka kalli motarsa mai kyau shari'a ta hana ka ka ji daɗin kallon mota mai kyau shari'a ta hana ka sai ka ɗora hannu sai a ce ka ɗora hannu akan mallakan wani shi shari'a ta yi hukunci a kanka haka gidan shi haka abin haka komai da komai amma da aka zo kan mace tun farkon shu'ur da wujdanin ma duk an hana kada ka kalle ta balle ta shiga ranka balle ka taba ya za ka ce wa kullil mu'minat wa kullil mu'minina yaghdudna min absarihinna ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنات وقل للمؤمن يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن اليس كذلك shi yasa saboda hadarin da ke cikin wannan matsala namiji mace ta zamo babban fitina a kan shi ba abin da ke ɗauke mishi hankali ya rasa ma abin da yake ciki kamar mace saboda me akwai matsala ɗaya da Allah ya ba ɗan adam duk baki ɗaya sha'awa wannan sha'awa Allah ne bayar da ita kyauta sha'awa Allah ya bayar da ita kyauta shi wannan sha'awar ita ke motsa rayuwa tana tafiya kana sha'awan ka gina gidan miliyan biyu sai ka tashi ka yi aiki don ka samu miliyan biyu aiki da za ka yi ɗin nan ko ka yi noma ko ka yi kiwo ko ka yi sana'a wani zai zo ya mora wani zai zo ya mora kafin ka samu miliyan biyu ka je ka gina gida haka kana bukatan ka sai mota miliyan ɗaya ba za ka kwanta kana kwance miliyan ɗaya zo maka ba sai ka tashi wannan sha'awar da kake yi shi zai sa a yunkura ka je ka yi sana'a ka yi kasuwanci ka yi abin da za ka samu kuɗi ka sai wannan mota saboda sha'awarka abin da ke sa rayuwa tana tafiya kenan to amma sha'awar ba a baka dama ka yi amfani da ita yadda ka ga dama ba fa an kayyaje maka ka sha wannan abin wannan karkasha haramun ne ka ci wannan halar kar ka ci wannan haramun ne ka yi kaza halar kada ka yi kaza haramun ne aka kayyaje maka saboda kai ba dabba ba ne kai ba dabba ba ne Allah ne maraukin sarki ya halicce ka ya kafa maka dokoki akan abu duk abin da Allah ya haramta maka ya ce kar ka yi ba alkhairi ba ne a ciki duk abin da Allah ya ce ya baka izini kai shine alkhairi a wajenka an fahimta babul qada'i fil manbuz babin da yazo hukuncin dan da aka tsintu dan dan tsintuwa kenan ba lallai sai an yi cikin shege ne aje ayar ba fa akan samu to ya me zai sa mace ta haifi da ta je ta yada shi to shine sai aka ce ala ya qala malikun an ibn shahabin an sunaini abi jamila rajulun min bani sulaimin أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب فقال شين يسنتي ده زمن منزون الله صلى الله عليه وسلم سيزو دشي قال فجيت به إلى عمر بن الخطاب سينكاوش وجن سيدنا عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة ميسا كأوك ونرم فقال وجدتها ضائعة فأخذتها لكن أنجي فد إتني سينا أوكوتا فقال له عريفه سيمي انغوا كو مي غري سيتي يا امير المؤمنين انه رجل صالح اي متمن كركي ne فقال له عمر اكذلك سيتي حكى الامر يكي قال نعم يتي اي فقال محل الشاهد كنا فقال عمر بن الخطاب شي سيدنا عمر يزنتر ده حكمce اذهب فهو حر tafi wannan dan ɗa ne ba bawa ba ne walaka wala'uhu kai za ka ci gaba da tarbiyyantar da shi wa alaina nafaqatuhu nafakarsa kuma baitul mal dan jinjiri aka ce nafakarsa na baitul mal me kenan daga abinci daga madaran yara daga menene da menene har rigunan sawa da abinci har ya shiga nasare har ya shiga firamare har ya shiga sakandare har sai an ilmantar da shi to daga sakandare ya isa ko sai har sai ya gama jami'a baitul mali za ta duban shi hukuma za ta duban shi don ya ce wa alaina na fakatuhu baitul mal za ta ɗauki nauyinsa nauyin yana tsayawa ne ina eh zuwa balaga ko da ba shi da yadda zai yi wa alaina na fakatuhu kala ya haya samitu malikan ya kulu al'amur inda na filman buzi ya ce yadda al'amarin yake a wajenmu annahu hurrun ce ɗani ba bawa ba ne wa annawa la'ahulil musulmi na musulmai su ne majibinta al'amarinsa huwa ya hum ya rithunahu wa ya aƙiluna anhu abinda aka faɗa kenan dangane da fi a cikin wannan maganar ko sai ya ce وخرج قاسم ابن أسبق wannan kissan wannan magana da muka karanta kissan da zamu karanta yanzu hadisin da zamu karanta yanzu shine ya fassala ya warware wannan mas'ala filla filla yanda take wal baihaqi hadis sani sinin bi atammi alfazan min hadisi malik kala abin da ya faru sai ce wajadtu manbuzan ala ahadi umar fa zakarahu arifi ce na tsinci ɗashe na ɗauko to mai unguwa sai je ba sayid na umar labari ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru li umara fa'ar sala ilayya shi sayid na umar ya ce a je a kirawo shi faji itu wal arifu indahu sai na zo mai unguwa ko mai gari yana wajen sayid na umar falan ma ra'ani mukbilan qala sayid na umar ya gani na gabato ina zuwa sai ce asal ghairi abu usan karin magana ne suke yi an sharha ai mishi fasara mai yawa me ya faru ne hala kaza kaza ya faru ne ka annahu tahamahu kaman ya yana zargin sa fa qala lahu arifuhu sai mai unguwa ko mai gari sai ce mishi ya amiral mu'minina innahu ghairu muttaham yace mutumin kirki ne fa qala umar alama akhadha hadhihi an-nasama akan me ka dauko wannan dan قلت وجدت نفسا بمضيعة فخفت أن يأخذني الله عليها na gan shi ne zai halaka sai na ji tsoron kar na kyale shi Allah ya kama ne wannan fa qala umaru huwa hurrun shi sai na umar ce to wannan da ka dauko da ne ba bawa bane walaka wala'uhu wa alaina nafaqatuhu wala'uhu wannan baya nuna cewa wala'i don manzo Allah ce innamal wala'u liman a'taka yasa suka fassara wannan wali wala'i shine kai zaka ci gaba da tarbiyyarsa da tarbiyyantar da shi an fahimta to haka zai zo haka duk yadda sha'anin ke tafiya in aka samu unguwa unguwanni duk baki daya duk sa'an da ake tafiya ake rayuwa unguwannin duk akwai waɗanda akwai mai unguwa akwai mai kaza akwai mai kaza akwai mai kaza mai unguwa ya san kowa kada ka taba zamani bai san ka ba muna karatu jami'ar islamiyya aka yi min haihuwa sai na ce aka ce ai sai ka je wajen umda shi zai baka takarda ka kai asibiti sannan a baka certificate umdatu babul majid kenan na ce to ai ban san shi ba bai san ne ba sai haka yi dariya aka ce ya san ka ba kana wucewa kana zuwa makaranta ba kofar gidan shi kake wucewa ya sun san kowa amma ba za su ce ma sun san ka ba kana zuwa ya san ka in ba ka je ka gan shi ta ce bai san ni ba umda bai san ni ba ni ma ban san shi ba aka yi min kwatance ka bi waje waje ka zaka na jira muka dawo daga masallaci sai nuna mishi takarda a yi min haihuwa yana karba shi zanzana shi ba da stamp ya ce sauka lafiya na ce ya aka yace ai an san kowa an san duk wanda ke kai kawo suna binciken suna kallon kowa an san mutum na kwarai an san wanda ba na kwarai ba sai sa da mutum ya zama ba na kwarai ba yanzu yanzu shi a gane shi a kama shi to yanzu shi al'amari ya rikice ma kowa a zo unguwa ba wanda ya san kowa mai unguwa bai san kowa ba shi ma ba shi da in mutum na da kudi ya fi karfin kowa mutum ɗan siyasa ne ya fi karfin kowa to sai al'amari ya rikice ma kowa kuma kowa ya shiga cikin wahala kowa ya samu kansa cikin wahala amma kuma kowa ya kasa yaya za a yi a fita cikin wahala din nan Allahumma ajina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم